الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata hudu ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin tara ga watan Novemba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 35 cikin jerin giyar darussa daga littafin Aisharatun Nisa wallafar al-Imam An-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Sha'ib ibn Ali rahmatullahi alaihi al-Imam An-Nasa'i sahibus sunan ya rasu a shekara ta 300 ne da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan wannan littafi nashi wani sashi ne na littafin as-sunan al-kubra wato wanda ya ware shi don bayani akan fikihun musulunci da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da aure da zamantakewa da iyali Allah ya saka mushi da alkhairi za mu tashi kai tsayin da malai yace bab ar-rukhsa fi an yuhaddi an tuhaddisa al-mar'atu bima yakunu bainaha wa baina zawjiha babin da ke bayani akan sassauci da aka yi wa mace ta ba da labarin abin da ke faruwa na wato alaƙa aure na intimacy tsakankaninta da mijinta. Al'aslu game da wato hulɗa irin ta miji da mata a cikin ɗakin aurensu to shine lulluɗewa ake yi asirtawa ake. ba a ba da labari an hana hadisai sun zo da suke nuni zuwa ga haramcin haka da karhancinsa ina fata mun gane to amma idan akwai maslaha to babu yadda aka iya kamar ana da bukatan wata shaida ko wani medical abin nan wato history ko wani bayani na makamancin haka shaida misali a gaban alkali idan ana da wata shari'a tsakankaninsu don tabbatar da wani abu kamar a ce ta yi tuhume shi akan bai iya gamsar da ita ko wani abu ga anan za a buƙaci a ji magana daga gare ta ko kuma a wajen fatawa kamar yadda ya faru anan insha Allah idan akwai bukata to ana iya yi amma dai al'aslu shine fitartawa ba daidai bane abin da mata suke yi dina suka zauna a gidan biki a gidan rasuwa a cikin abin nan a ajin makarantar islamiyya ko a department ɗin su ta labarin Uh, ababen da ke faruwa tsakanin su da mazajen su wannan fasikanci ne wannan fandara ce Allah ka tsare mu a takaicen takaitawa al-Imam an-Nasa'i yace akhbarana Ubaydullah ibn Sa'id qala haddathana al-Walid qala sami'tu al-Awza'i yaqulu haddathani Abdurrahman ibn al-Qasim qala haddathani al-Qasim ibn Muhammad an Aisha qalat idza jawaza al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghuslu fa'altuhu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faghtasalna al-imam an-nasai ya kawo wannan hadisi ta hanyar malam ubaidillah ibn sa'id abu qudama as-sarkhsi malamin su bukhari ne da muslim da shi imam an-nasai ya rasu shekara ta 241 shi kuma yace daga al-walid haddathana al-walid ya'ni ibn muslim al-walid ibn muslim daga daga al-imam abdurrahman ibn amr ibn yahmud al-auza'i rahmatullahi alaihi imamu al-sham shi kuma yace haddathani abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman dan qasim ya bashi hadisi kala yace al-qasim ibn muhammad ya bashi hadisi mahaifinsa kenan al-qasim dan muhammad wato jikan sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu shi kuma yace daga aisha wato gaggonsa kenan yar mahaifinsa Muhammad dan Abdurrahman dan Abubakar qalat tace Aisha radiyallahu anha tace idza jawaza al-khitan al-khitana afwan idza jawaza al-khitan al-khitana idan kaciya ta shiga cikin kaciya faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya zama wajibi fa'altuhu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi haka din fagta salna ko muka yi wanka wannan hadisi al-Imam Malik ya fitar da shi da Tirmidhi da wasu su daga cikin abin zamu gane a cikin hadisin shine na farko an kira da duka al'aura ɗin guda biyu da sunan kaciya wanda ya tabbatar da ashe su ma mata suna da kaciya a jikin al'aurar su da ake musu duk da irin kokari da ake sai an yaki wannan kaciya ta mata lalle dai tana nan abu ne sananne a addini da al'adu na gari amma kuma ko da ake wadda ba mai kyau ba ita ce turawa suke ta yaƙi da ita su kada suna yaƙi da kowace ita kaciya tana daga cikin fitar tana daga cikin fitra wato sunan fitra abubuwa da suke na ɗabi'a masu inganta ɗabi'a. Suraka sannan kuma wanka wajibi ne da zaran an samu wato haɗuwa tsakankanin kaciyan nan guda biyu, ko da ba a yi inzali ba kamar yadda muka ji a karatun da ya gabata. A da a farkon musulunci ana aiki da wancan karatun ne na alma'u min alma'i. Shi sa ma Hassan da Manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai wasu manyan sahabbai wanda ma ba su da labarin cewa wannan hukuncin ya canza. daga cikin sa akwai al-khulafa'ur rashidun a cikin sa sayyidina Bakar da Umar sai daga baya suka ji wannan karatun a wata riwaya ma zaka ga cewa dalilin haka ne Aisha ta faɗi wannan karatun cewa an ba da labari cewa Umar da Usman sun kasance suna suna faɗan wannan magana sai aka zo aka ba su labari aka ba ta labari ce ta ba da wannan fatawa ina fata mun gane don haka wannan ita ce mas'ala sananniya a cikin wato wannan ƙabiya cewa da zaran an haɗu tsakanin kaciya da kaciya sun gogi jikin junansu ko sun shiga jikin junansu to wajibi ne wanka ya waje ga waɗannan ma'aurata ko da sun samu kasalar rashin fidda ainihin wato maniyarsu wajibi ne su yi wato wanka da to shi malam ya kawo wannan hadisin ne don ba da labarin abin nan halascin abin da Aisha ta yi da take cewa fa'altuhu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga fatawar ta riga ta gama bare ta ma sai ta kuma ba da labarin cewa su ma suna yi dan ƙara ƙarfin fatawa shine ya halasta din kenan قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuru ne an attazira wa ana ha'idun wa yubashiruni riwaya malam ya karɓo ta daga al-imam mahmud ibn ghailan abu ahmad al-marwazi wannan ya daga cikin malamai da suka ainihin karantar da a'imma in banda al-imam abu dawud duka sauran al-immatul sitta sarwato hadisan shi da gaskiya ko wanda suke ɗaliban shi ne kai tsaye ko wanda suke sarwaito bil wasita ya rasu 239 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace haddathana waqi' yani al-imam waqi' ibn al-jarrah ibn malih babban malamin nan rahmatullahi alaihi qala haddathana sufyan ya ibn sa'id al-thawri imam sufyan an mansur daga mansur huwa ibn al-mu'tamir an Ibrahim daga Ibrahim ya ibn Yazid an-Nakhai kenan babban malami wanda ya rasu kata 96 malami cikin shigarut tabi'a an al-Aswad shi kuma Ibrahim an-Nakhai yace an al-Aswad wa huwa ibn Yazid an-Nakhai kenan ana Aisha ta daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace qala tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan umurce ni an attazira in yi kunzugu wa ana ha'id ina halin haila wa yubashiruni kuma sai ya rungume ni wannan yana nuni zuwa ga kauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita ga Aisha radiyallahu anha da kuma yadda yake mu'amalantar ta baya kyamarta ko tana halin jini wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi Uh, wanda haka man Bukhari ma ya, ya ainihin wato ruwaito shi ina fata mun gane wannan to uh, a shahidi shine kaga ta bada labarin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata na rungumarta alhalin tana uh, mai haila mun ji wannan darussa a baya inda aka yi magana akan hukuncin wanda ya sadu da matar shi tana haila mun ji wasu karin bayanai game da haka قال أخبرنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه ya sake kawo wata hanya ce har ila yau zuwa ga al-Thawri zuwa ga Mansur ibn ibn al-Mu'tamir zuwa ga Ibrahim an-Nakhai zuwa ga al-Aswad ibn Yazid zuwa ga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yubashiruni yana runguma ta wa huwa sa'im can yana rungumar ta alhalin tana haila nan kuma tace yana rungumar ta alhalin yana azumi walakinahu kana amlakakum li irbihi sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku amlakakum ya fi ku mallaka li irbihi ga irb dinsa al irb shine wato abin nan kenan kamar da malamai suka fada shi al irb shine sha'awarsa ko ko ko damuwarsa in aka ce irb ana karanta shi da li arabihi li'arabihi da fata kan hamza da ra'un sai zam hajatihi kenan ana ruwaito shi kuma kamar da makaranta anan da irbihi da kasara akan hamza da sukuni akan ra irbihi sai zama udwihi wato udu gabarsa wancan na farkon arabihi ya fi shahara ya fi shahara da haka zaga imam bukhari ya yi ishara zuwa ga haka inda ya kawo shi a ainihin wato kitabun tafsir sannan a wata riwaya aka ce ma'araba hajati ma'arab ma'araba hajati wato abin nan ɗinsa kenan sai da ma buƙatar sa kenan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ku iya mallakar buƙatar sa yana jin buƙatar ya mallake ta ko kuma ya fi ku iya mallakan ainihin wato gabar ake biyan bukatar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya sarrafa ta bata bata hana shi abin da bin nan wato ibadarsa to wannan sai malamai suka yi maganganu akai shi da malai ya kawo mana nan ne kamar da muka ji a na baya dan Aisha tana ba da labarin wani abu da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wato mu'amala ta yau da kullun tsakanin miji da mata amma saboda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shari'a shi sa shi komai nashi ilimi ne ake ruwaitowa babu wani mutum da za a yi mishi haka ba ce an ga wallansa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka rayuwarsa da motsi da shiru da bacci da tashi da cin abinci da ainihin maganarsa da firarsa da raharsa da fushinsa da da tankiyarsa da duk abin da yana cikin abin abin a koya ne abin a sani ne abin a ji daɗi ne an karanta abin burgewa ne saboda Allah ya aiko shi don ya zama wato abin nan abun koyi ga dukkanin ‘yan adam, ya zama madubi abun kallo ga dukkan bayan Allah. Allah Ubangiji ya ƙara masa ɗaukaka da aminci da wasila. So da haka kar ka zama wato irin masu cewa don me za a ambaci wannan game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A ilimi ne dukkanin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane sagiratin wa kabira. Ina fata mun gane. Shi yasa kaga su wanda suka zauna da shi din suke ambata. sahabban da iyalan gidansa da matansa da bararrun bayinsa da manyan halifofinsa da waɗanda suke ainihin wato ma'aikata masu zama a gidan shi da masu rubuta mishi wahayi sanan duka dai Allah ya ƙara musu yadda gaba ki da malamai sun yi sabani kamar yadda na ambata Imam Ibn al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari cikin mujalladin sa na shidda yake cewa shi at-taqbil da aka ce kana yuqabbiluha a wata riwayan takbil akhassu min al min al mubashara wani abu ne da yake wato keɓaɓɓe fiye da mujarradin runguma ko kuma ya zama min dhikril khas ne wa iradatul am ya zo alafadin amur dan mai cewa kana yuqabbilu fi shahri sawmi wanda yana cikin riwayar muslim da imamun nasa'i ko kuma yuqabbilu fi ramadana wa huwa sa'ib shi ma ya zo a cikin riwayar muslim duka ya abin nan malamai suka yi saɓani game da ita alƙubla ɗin da kuma almubashara runguma ko kuma sumbanta da mai azumi zai ma matarsa ma'asharul malikiyin alaihim rahmatullah suna karhanta shi mutlaƙan wannan shine mashhurin abin da ke cikin mazhabin malikiya cewa rungumar mace mata aure ko yi mata sumba Uh, ko ita ta mijinta a cikin halin azumi to wannan makruhi ne uh, don haka suna kuma abin nan din uh, wato wato ɗauko ra'ayinsu kamar da aka sani daga fatawa ta malaman ƙasar madina wanda daga cikinsu har da sayyidina abdullahi dan umar kamar da yake cikin musannaf ibn abi shayba ya kasance kana yakrahu al-qibla wal mubashara yana ganin ainihin wato makruhi ne ibn al-mundir ya kawo ma yace wasu sun ce ma haramun ne mutum ya yi haramci sannan sun kafa hujja da fadan Allah fal'ana bashiruhunna cewa kaga ai da an hana wato mubashara kenan abinda aka ce ayi yanzu da Allah ya ce fal'ana alimallahu annakum kuntum tafsaruna anfusakum fal'ana bashiruhunna suka ce kaga kuma cewa ta yubashiru kace to mujalladin wato mubashara duk da wasila ce an hana ayat ta hana shi ta ta halasta daga baya haka suka ce suka ce Allah Allah ya zo ya halasta daga bayan cewa wancan da ba daidai bane to haka nan akwai waɗanda suka yi fatawa ma suka ce duk wanda ya mubashara to azumin shi ma ya kari ko ya yi kis kaman ibnu shubru ma ɗaya daga cikin malam fuqaha'u na ƙasar kufa kamar da limamu fahawi kuma ya ya ya hakaito daga wasu mutane haka ibnu hazmin ya ya ainihin musu ilzami da haka inda yake magana akan mas'ala ta kiyasi cewa to sai su yi ilhaƙin wato abin nan kenan muƙaddamat na aure su ce sun bata sun bata abin nan aikin haji akwai kuma wasu to wannan shine fatawa mafi shahara malikiya saboda saddad zari'a suka kawo wannan ko kuma wasu malaman da suke ganin halas ne kai tsaye cikin sahabbai akwai Abu Huraira da Sa'id da Sa'ad dan Abi Waqqas da wasu malamai kai akwai wasu ma daga cikin 'yan zahiriya da suke ganin ma ya mustahabi ne tunda annabi yana yi a wannan kuma ba daidai ba ne ko kuma wanda suka rarrabe tsakanin cewa ya halasta ga tsoho wanda sha'awarsa ta riga ta yi ƙasa kuma ya haramta ga yaro matashi sabon aure wanda yake da sha'awa mai zafi to abinda yake cikin wannan fatawa na tanakudi shine tsoho wanda ya riga sha'awarsa ta yi nisa to galibi bai ma damu zai iya kwana da matan ma har su yi har ya zubar da maniyin jikinsa ma bai ma tuna ya kamata ya mata kiss ba da haka kiss shi ba priority bane a wurinsa eh amma sabon auren shine matsala dama eh dinda zaka ga anan zono zaka ji ana labarin cewa ga wani sabon aure sun je sun ta yin badala su cikin azumi wata ma kwanakin baya wasu yan shekarun baya da aka taba wata fatawa guduwa ta yarinya wajen sati guda kullun sai an kada sai mijin ya karya mata azumi sai ta gudu ta koma gidansu yaya yaya kika ta wata ce ai gashi gashi su ba sa yin azumi ba kullum to kaga wannan ba karamin bala'i bane Allah shi kyauta daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan fatawa abin nan akwai akwai Ibn Abbas radiyallahu anhu akwai kamar da ke cikin sunan na Sayyid dan Mansur kuma akwai hadisi da suka bu akan haka da yake masu rauni ne wasu daga ciki al-Imam Abu Dawud ya fitar da su da al-Imam Ahmad daga Sabi Abdullahi dan Amr dan As da Abu Hurairah wasu kuma suka ce a wanda yake yamliku nafsahu to zai iya yi wanda la yamliku nafsahu ba zai iya ba kamar yadda wannan hadisin ya nuna al-Imam Tirmidhi ya kawo maganganun kamar yadda ya saba a cikin littafin sa inda yake cewa ba'du ahli al-ilmi anna lis-sa'imi idza malaka nafsahu an yuqabbila wa illa fala mai azumi in yaga zai iya mallakan kansa zai iya yin kiss in ko ba zai iya ba to kar yayi yace li yaslama lahu sawmuhu dan azumin sa ya tsira ya ce wannan ita ce maganar sufiyan da shafi'i ya kuma kawo cewa daga cikin abin da ke nuna haka sai ya kawo hadisin nan na na um salama cewa nabi sallallahu alaihi salama ya kasance yana aikata haka wallahu alam abu dai a takaice dai matsala ce ta sabani tsakanin malamai abin da zai fi ga mutum shine mutum ya guji abin tun asali sadda zari'a din nan zai fiye mashi zama lafiya domin in ya je ya wuce zai jawo kanshi wata fitina wanda kuma ya ga zai iya to shikenan dai ba za dai a ce haram bane kai tsaye tunda babu dalili tunda dai babu dalili sannan suka sake yin wani sabanin idan ya je wani daga runguma din ko ko abin nan kis din sai kuma har mani ya fita mashi kuma zai to shin ina matsayin azumin shi wasu suna cewa zai azumin shi na nan wasu su ce baya nan da sauransu amma dai gaskiya magana mafi ƙwarin hujja shine wanda duk ya je har yayi maniyi da rana ta hanyar sha'awa to azumin shi a kare amma karewa azumin bata lazanta mashi kafara ba tunda ba jima'i bane domin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ni ne zan ba da ladan azumi ya turku ta'amahu wa shahwatahu zai ba abincinsa da sha'awarsa to mu kalla shi abinci ai kowa ya yadda koda ba ta baki aka ci ba ma'ana koda allura abinci aka mutum ko aka mishi ƙarin ruwa wanda yake matsayin abinci kowa yadda cewa azumi ya kare haka ne azumi ya kare haka mutum da rana ya ci wani abu koda ba ta baki wanda yake matsayin abinci to haka in yi wani abu da yake matsayin jima'i shine mene kaman istimna'i har mani ya fita ko kuma kamar runguman mace har mani ya fita domin da zaran mani din ya fita wannan sha'awar ya biya ta abin da aka ce ya turku shahwatahu kaga lam ya turku shahwatahu zaka magana mafi inganci shine anan azumi ya kai matukar mani ya fita tare da sha'awa ido farke ta hanyar rungume rungume ko ta hanyar masturbation ko makamantansu to azumi ya karye jama'a mu san wannan Allah shi kyauta almuhimmu dai asali yana magana ne akan halaskin mace ta bada labarin abinda ya faru a ɗakin ta da mijinta idan akwai maslaha a cikin wannan baya da labarin malam yace qala akhbarana ali ibn hudrin qala haddathana sufyanu قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم الإمام النسائي رحمة الله عليه أخبرنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي بابا مالمي يا بام حديثي قال يتي حدثنا سفيان مالا سفيان يعني ابن عيينة يا بام حديثي قلت لعبد الرحمن بن القاسم مالا سفيان دان عيينة يتي ناتن بي مالا من عبد الرحمن دان قاسم رحمة الله عليه نتشي مسا نتشي دشي أسميت أباك شن كاجب بانك واتو القاسم دان محمد كينا يحدث عن عائشة yana ba da labari daga Aisha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sa'im wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantanta yana azumi fa sakata sa'atan thumma qala sai dan yi shiru sannan sai ya ce na'am i da gaske ne wannan ma riwaya tana cikin Bukhari da Muslim akwai riwaya Ummu Salama cikin Bukhari haka na Imam Abu Dawud da shi ma ya ruwaito ta da isnadi tabbatacce dukkaninsu wannan malamin Ali ibn Hujr malamin yana da wata fa'ida bari mu ambace ta tunda mun ambace sunan shi shine jikan wani sahabi ne mai suna mai wani suna mai ban mamaki da ake ce mishi Mushamrij ibn Khalid shine kakansa sahabi ne sunan shi Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamraj ibn Khalid to wannan Mushamraj ibn Khalid din sahabi ne yana da suhuba kamar da malamai suka ambata ina fata mun gane To wannan riwaya idan muka lura da kyau ta zo ita ma da ba da labarin. To, to, kaga yanzu an tambaya ne shin ka ji Aisha tana ba da wannan labarin? Ya ce, eh ta kasance tana bayar da wannan labarin. Shi ne ma kamar da za mu zo mu ji cewa yakan ma sumbace ta sai ya yi mata da sai ta ba da labari tana dariya ta ce aka tamata sai ta ce i sai ta tsire da dariya sai wasu suka ce tana mamaki ne waɗanda suke ganin dariyar na nufin tana mamakin wanda yake ganin haka bai halasta ba ko kuma tana mamakin kanta ya aka yi mata iya bada wannan labarin ko kuma tana jin daɗi ne tana tana irin ƙaunar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake mata da sauransu duk da yana nan karanta littafin qadi iyad sharhin muslim al-imamu ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi na shida da zaka ga sun tattauna akan waɗannan wato wujuh din na na fassara ma'anan dariyar da ta yi ina fata muna ganewa qala akhbarana qutayba ibn sa'id قال أخبرنا قتيبة بن سعيد يتي الإمام قتيبة ابن سعيد ابن الجميل البلخي يابا محديثي قال حدثنا أبو عوانة yace Abu Awana ya ba mu hadisi shine Al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri kenan an Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an Talha ya'an ibn Abdullah ibn Auf bin nan ɗinsa ne cousin ɗinsa ne an Aisha ta qalat Aisha take cewa ahwan nabi sallallahu alaihi wasallam li yuqabbiluni li yuqabbila ni fa qultu inni sa'ima fa qala wa ana sa'imun fa qabbalani tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ahwa ya nufato ni li yuqabbilani dan ya sumbance ni fa qultu sai nace mushi a inni sa'ima ina fa azmi fa qala ana sa'imun ni ma wa ana sa'imun ce ni ma azmi nake fa qabbalani kuma ya sumbance ni din kamar da muka ambata yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana rayuwa ne ta sakin fuska da sakin jiki da annashuwa da nuna wa iyalan shi kauna kuma azumi bai hana shi yin wannan abu wani ƙarin bayani da nake so dan ƙara mana akan wancan matsalar da muka ambata shine al-Imam al-Maziri cikin sharhin sa na Muslim shi ma ya kawo waccan irin maganar da yake cewa yanbaghi an yu'tabara halul muqabbili fa in asarat minhu al-qublatu al-inzala harumat alayhi ya kamata a duba halin mai yin kis din nan idan ainihin wato za ta iya ja mishi zubar da mani ta haramta gare shi da annal inzala yumna'u minhu sa'imu domin shi inzali an hana mai azumi kamar yadda muka ambata fa kazalika ma adda ilai to haka abin da zai jawo shi zuwa ga inzali yayi discharging maniyin sa ya ejaculating mani to wannan ma an hana wa in kana an hal mazi faman ra'a alqada'a minhu har zuwa da ƙarshen magana da yi to al-Imam an-Nawawi shi kuma da yazo sai yake cewa al-qiblatu yace al-qiblatu fi as-sawmi laysat muharrama ala man lam tuharrik shahawatahu lakin al-awla lahu tarkuha wannan tace magana mu'tadila yace asalin wato shi al-qibla abin nan wato kis ko sumba ga mai azumi laysat muharramatan ba haramun bane ala man lam tuharrik shahawatan ga wanda sha'awarsa ba za ta tashi sha'awa mai karki ta taso mishi saboda yayi kis ba lakin al-aula lahu sai dai abin da ya fiye wa mai azumi tarkuha shine kar ma ya je kusa da wajen ya fi inganta azumi yace wa amma man harrakat shahwatahu fa hiya haramun fi haqi al-asahi ya ce wanda ku ya san hakan zai motsa sha'awarsa to ga haƙƙinsa wannan haramun ne wakila wasu suka ce makruhatan makruhatun abin kyama ne ya ce warawa ibn wahabin an malikin ibahata hafin nafli dun alfardi ibn wahabin kuma ya rutu daga maliku maliku ya ce idan a cikin azumin nafila ne to babu laifi saboda dama mai azumin nafila yana da yancin ya karya in ya ga dama imam an-nawawi yake cewa wala khilafa annaha la tubtilu sawma illa in anzala biha in ji magana ko babu sabani akan cewa ita kubla din ita sumbanta shi kis baya karya azumi sai in maniyi ya zuba in sha'awar ta girmama har ya kai ga an zubar da maniyi babu shakka azumi ya lalace ana bin mutum wannan azumin a matsayin wato ya karya azuminsa da fatan muna ganewa da haka dai kamar da nau ya faɗa abin da ya fi wa mutum shi nan yana azumi ya kiyayi duk waɗannan abubuwa da za su kusantar da shi zuwa ga abin da zai iya ja ya lalata azuminsa don zaman lafiya da kuma samun wato falala mafi cika ga azumin Allah ubangiji ya samu dace kamar yadda ne ta ambata wannan duk yana kawo mana su ne don nuna halascin yin bayani akan abin da ya shafi mu'amala ta za'azaru da ake cewa ko wato binne mu'amala ta bedroom ta matrimonial Uh, bedroom ɗin mata da miji za su iya bayyanawa idan akwai wata maslaha a ciki amma al'asli shine ya zama suna da rufin asiri ga junansu akan ababen da suke faruwa tsakankaninsu a cikin ɗakin aurensu قال أخبرنا الحسين ابن حريف قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهه قال أخبرنا الحسين ابن حريف ما لا يتدقى الإمام حسين ابن ابن حريف من مروزي كان الخزاعي أبو عمار يارسك تقريب لأربعين دهدو قال أخبرنا جرير يتي مالا جرير يعني ابن عبد الحميد الطبي babban malamin nan shi ya ba su wannan hadisi an mutarrif daga mutarrif ibn tarif an sha'bi daga amir ibn shirahil sha'bi an masruq daga babban malami cikin tabi'ai masruq bin al-ajda abu aisha al-hamdani wanda rasuwarsa shekara ta 63 ne babban malami ne cikin malaman tabi'ai daga malamarsa sahabiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha radiyallahu anha tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadhallu sa'ima Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kasance cikin halin azumi fa yuqabbilu ma sha'a min wajhi amma kuma yakan sumbanci duk inda ya so a fuskata yana cikin azumi kuma zai zo ya sumbanci inda ya so a cikin fuskata ma'ana ko dai labbanta ko goshinta ko kumatinta ko doron abin nan kan hancinta don na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kware wajen nuna ma wannan mata ta shi kauna radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ma dai duka dai layi ɗaya suke da waɗancan hadisan ta fuskar halastin waɗannan irin labarai idan akwai maslaha قال أخبرني زياد ابن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشأف بن قيس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يم يمتنع من شيء من وجهه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهه وهو صائم wannan riwaya wadda Imam Ahmad ya fitar da ita malai sake kawo ta ta hanyar Ziyad ibn Ayyub At-Tusi wanda yake mashi lakabi da shu'ba as-saghir ana ce mashi kuma dallawaihi dallawaihi ziyad ibn ayyub dallawaihi at-tusi babban malami ne hafizi abu hisham ko abu hashim ya rasu shekara ta 252 al-imam al-bukhari da abu daud da tirmidhi da shi na sayin sun fitar da hadisansa shi kuma yace daga ibnu abi za'ida wato yahya ibnu zakariya ibnu abi za'ida wanda ya rasu ne shekara ta ɗari tamanin da uku akhbarani abi shi kuma ce daga baban shi wato zakariya ibnu abi za'ida din kenan an salih ya ibna abi salih al-asadi an sha'bi daga amir sha'bi an muhammad ibn al-ashaf ibn qais ana aisha ta aisha take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamtani'u min shay'in min wajhihi wa huwa sa'im tace sam annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa wai gujewa wani abu daga fuskata ba wai dan yana azumi ya ce ba zai kusanci fuskata ba ba zai min sun ba a goshi ko a labba ko a kundukukina ba ta ce san baya fasa yin haka waɗannan hadisai dai duka hulasar su shine wannan abu da aka bayyana a cikinsu na halascin bayar da labarin wani abu da ya shafi mu'amala aure idan akwai maslaha a addini ko rayuwa ko kiwon lafiya ko shaida gaban alkali ko makamantansu wallahu a'lam bab ri'ayatul mar'ati li zawjiha babin da ke bayani akan falalar mace ta kula da miji ya ku mata ku ji wannan karatu kuma ku dawo cikin taitayinku ya iyayenmu da ƴan uwanmu da kannanmu da sauransu wannan zamanin da muke ciki mata ba sa so su yi mazan su hidima suna ganin hidima ga miji wani ma wato kaman wani privilege ne suke wa mutum a'a aiki ne kike yi na neman aljanna aiki ne mai lada kwarai da gaske ki dage ki mijin ki ta hidima da take ta halasta ki iya yin ta a babin abin da ya shafi al'ada abin da ya shafi mutunci abin da ya shafi ma'aruf akwai abin da an san za ki iya to ki kokari ki shi ma'ana miji ba zai kai ki gona ya ce ki noma ba amma al'adunmu ko al'adunmu na Hausa Fulani da Yarbawa da Nufawa da sauransu. Idan kina cikin wasu al'adun da ake haka shikenan sai ki din. Ka je kasashen Taraba ko Nasarawa ko makamantansu ko wasu kasashe wanda ba nan ba za ka ga hala mata suna yin irin wannan hidindimin. Da haka in kina kasashen da ake wannan sai ki duk hidimar da a ɗabi'ance wato irin wannan matar tana yi wa irin wannan mijin siki akwai da a ɗabi'ance ta fi ƙarfin wata hidima, ‘yar sarauta ce ko wata babban mace ce, in kawar mata yanzu kwamishina za ka ce kuma ta maka wanke-wanke, kaga ba ta yin wanke-wanke, ta fi ƙarfin wanke-wanke. To bai daga cikin abin da ka ce ka kuma wallahi dole ta za ta wanke kwanan za ka ci abinci, a ba zai yi kwamishina ta yaka ba wani rabul ce. In kawar mata farfesa zaka ce ne wai dole sai ta abin nan sai ta shiga ta zo ta yi ta yi sharan tsakar gida ko ta yi wanke-wanke ko ta wanke maka mota kaga ba zai yi ba so da hidima tana da alaka da al'adu da matsayin matar da irin gari da kuke rayuwa da matsayinku a cikin tattalin arziki da haka shi sa abu ne na mu'amala shari'a ta bar shi a buɗe abin da ake so da ke ɗaya mace ki gane shi ne duk hidimar da kika yi mijinki ki yi ƙoƙari ki yi ta don Allah don neman yarda Allah sannan kuma neman yardan mijinki da za ki samu lada lada ne mai yawa ina fata mun gane wannan don haka gashi za mu ji abin a karance a cikin hadisi cewa shi ana yi قال أخبرنا كثير ابن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل إبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده قال أبو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط Malam ya ce daga Kafir ibn Ubaid al-Himsi, daga Muhammad ibn Harbin, daga Zubaidi, Abubakar ibn Walid kenan, daga Limam ibn Shahab ibn Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shahab, daga Sa'id dan Musayyab, Sa'id rahmatullahi alaihi Sa'id dan Musayyab yake cewa an Abi Huraira, daga malaminsa kuma surikinsa Abu Huraira radiyallahu anhu, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nisa'u quraishin khairu nisa'in rakibnal ibl matan quraishawa sune mafi alherin matan da suka taba hawa kan abin nan raqumi ahnahu ala tiflin sun fi kowaɗanne mata tausayin ƴaƴa wa ar'ahu ala zaujin kuma sun fi kowaɗanne irin matan duk wani kabila ko wani gari sun fi su kuma kula da miji fi zati yadihi wajen abin wajen dukiyarsa yau miji tattalin dukiya da kare masa dukiyarsa da kare masa gidansa da yi masa hidima da iya wato riri ta dan abin da aka samu babu kamar mata ba ƙwarishiya qala abu huraira huraira sai ce ولم تركب مريم بنت عمران بئيرا قط دتي مريم ار عمران عليه السلام wato maiwa annabi isa maiwa annabi isa bata taba hawa ba'iran raqumi qattu da dai ba wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi abinda hadisin yake nufi kamar da ibn hajarin ya kawo a cikin fatul bari cikin mujalladi na goma cewa ma'anan ahnahu ai ashfaqahu sun fi kowa tausayi da tausashi daga ashafaka wal atafa ina fata mun gane wato aka ce imra'atun hanun mai tausayi hannatul mar'atu ala waladiha shine idan mijinta ya mutu ta yin aure saboda tausayin yayan ta cigaba da kula da su idan ta sake yin aure to ba a ce mata haniya kamar yadda ibnu tini yake cewa Uh, don haka wannan uh, shi ne ma'anarsa a logance uh, kamata ya ce ahnahunna ahnahunna a kiyasi amma ya, ya tabbata ashe laraba suna cewa ahnahu ahnahu to me yasa ya kawo ya ce maryamu lam tarkib lam tarkab maryamu bintu imrana ba'iran qattu saboda nuna maka cewa wannan mufadalar da ake to babu Maryamu a cikin wannan mufadalar ita an tunda aka ce matan da suka taba hawa raƙumi to banda Maryamu ba ta cikin waɗanda wannan waɗannan matan suka fi daraja ina fata mun gane wannan ba ta cikin su tunda yayi ishara da haka haka malamai suka ce cewa cewa da fi isharatun ila anna maryama lam tadkhul fi hadha at-tafdil بل هو خاص بمن يركب يركب يركب الإبل ya ya keɓanci waɗanda suke hawa raƙuma ne sannan akwai fulani ta zo game da mata a cikin waɗannan al'umma ta ƙwarishawa khadija da fatima da sauransu ce to wannan shi kuma bin nisbati ne ila jami'in nisa illa ma qila innaha nabiyya wannan wata kadiya ce daban wato su a cikin su matan Qurayshawa ko su wanda aka ba su wato ba ba amin ba, ba matan Qurayshawa ba kadai amin duk matan duniya to akwai wata falla da aka ba Fatima da Aisha da da, da, da Hafsa uh, Fatima da Aisha da Khadija radiyallahu anhunna wannan ya shafi kowace mata kowace mace uh, uh, shi kuma wannan ana magana akan mata na al'ummar Laraba. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi dabi'ar kula da miji da kula da ɗa yayi yabo ga mata masu yin haka kenan to wannan falala ce aiki ne na kwarai sannan wata magana da ya kamata mu ishara a nan shine Abu Huraira a nan ya faɗi wannan magana a matsayin maganarsa amma ya zo a wata riwaya kamar take cikin musnad Abu ya Ala cewa Abu Hurairah yake cewa kada alima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ibnata Imran lam tarkabil ibl wato Abu Hurairah ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Maryamu yar Imran bata taba hawa raƙon ba shi sai togace da ita to sai dai a larabce har ila yau akwai wani iskali cewa in aka ce ba'ir raƙumi ne amma ana iya ishara ga abin da ba raƙumi ba a ce mishi ba'ir game da ibn khalawaihi ya kawo cewa ‘yan uwa annabi yusufa ya ce ba raƙumi suke hawa ba lamin takun ikhwatu yusufa rukubanan illa ala ahmira jakuna suke hawa amma kuma da aka zo ba da labari sai aka ce kamar da Allah ya faɗa qalu nafqidu suwa al-maliki waliman jaa bihi himlu ba'ir aga himlu ba'ir ba ce himlu hamir ba suka ce ba mu ga tiya sikelin sarki ba wallahi kuma an ce duk wanda ya zo da shi za a bashi laftin raƙumi hakanan da suka koma gida suka ce mene walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilaihim قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بداعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا سيسكا تنيني ونزداد كيل بعير مكارا زامسا مكارا كايرا قمي قدا راكا kisa malamai suka faɗa kamar ibn Khalawai da Muhajjari suka ce al-ba'iru a wannan wurin al-himaru jaki ake nufi eh Uh, jaki uh, ake nufi. Shi abu ya kawo nan dan ya ce banda Maryamu a cikin waɗanda waɗannan matan suka fi, tunda kun ga ita Allah ya ce istafaki ala nisa'il alami. Istafaki ala nisa'il alami. Uh, Allah ya zaɓe ta ko? Don haka ba ta cikin waɗanda waɗannan matan suka fita. ta. to sai ya ce shi sa aka ambaci cewa masu hawa raƙumi ita kuma ba ta hawa raƙumi Allah ya sa kun gane hikima da aka ba ta shiga ciki ba to wannan nuna halasci mata su hawa abin hawa kenan iya nuna halasci za su iya hawa abin hawa idan akwai bukata sai dai kamar yadda aka sani a daɗin su mata ba sa hawa raƙumin su hau siddin shi yadda maza suke a sai dai a saka musu cap wato kamar hauda jike nan da ake sha da larabci shine yanzu kamar misali a ce cab wani dan daki ko ta yan rumfa da za a yi ta musamman sai ta shiga ciki sai a sai a daura akan raƙuma kun tana mun karanta a can baya hadisul ifk to dan haka haka suke yi ba sa ba sa hawa kai tsaye ba sa hawa jikin raƙumin kai tsaye sai su hau su zauna a cikin wannan ɗin ɗakin sai a ɗaura su a kai to wannan shine abin da suke a cikin al'adunsu kuma shine ya ainihin wato dace din da su kenan kaga abin da yake ambata mana ita Maryamu tana da falala akan duka sauran mata babu shakka kuma haka ne a cikin al'ummar su kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'iha Maryamu mafi alherin mata a cikin al'ummar Banu Isra'ila ita ce Maryamu alaihi salam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa khairu nisa'iha khadija mafi alkhairin matan wannan al'umma ta mu kuma ita ce khadija radiyallahu anha uwar gidansa alaihi salatu wassalam a takaice dai al-shahid cikin wannan kissa ko wannan hadisi shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi matan shawa. me yasa ya yabe su saboda kula da ƴaƴa to ku ji wannan jama'a kula da ƴaƴa shi ma falala ce ga mace ta zama tana ba ƴaƴanta kulawar da ya kamata tana kulawa da nafsiyar su da tsaftar su da abincin su da tarbiyyar su tana musu addu'a tana jin su a jika tana musu kauna wannan abu ne na falala ya ku mata ku gane wannan na biyu kuma shine kulawa da miji ta fuskar kulawa da bukatunsa na ɗa namiji kulawa da abincinsa kulawa da suturarsa kulawa da muhallinsa abin hawansa kulawa da dukiyarsa kamar da aka mata anan zati yadi duk abin da ya kamata a kula da shi to wajibi ne a kanki yake a musulma yake yarwa musulma ya zama kin kula da mijinki karke da wato wakar da shedan yake mata cewa ai hakan wato ba da kai ne haka wato rashin burgewa ne zamani ya wuce ku partners ne ku kaza kaza wane ne aure mutual wane ne duk ga sunan dai abubuwa iri daban-daban Qur'ani ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i namiji qawwam ne mai tsaye ne akan mace wato shugaba ne bima fadlallahu bihi ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwali Allah ya Allah ne ya fifita maza akan mata da haka ya ku mata ku sani ƙoƙarin ja da kuke yi ake cusa muku a rayuwa ta irin boko na zamani ake cusa muku cewa ku ja da wannan fitra da Allah ya yi wato hanya ce ta bata da haka ku tuba ku daina ku yarda da matsayin da Allah ya baku akwai inda Allah kuma ya fifita ku ya baku darajar da bai ba su ba yace ƴaƴa su muku biyayya ninkin uku kafin a yi ma maza yace a tausaya muku yace a yi kaza musulunci ya baku falalaku to dan me za ku dinga yaki da falal da musulunci ba maza turawa su dinga zuga ku da su da yan barandan su ga mace ta zama igogor maya ko ta zama yar feminist ko ta zama wacece activist ga sanan kallabi tsakanin rawuna duk wannan hanyoyi ne na lalata da bata jama'a da fita daga mutuncin da Allah ya baki kuma sai su zo daga baya bayan sun yi wannan abubuwan suna nadama su zo suna nadama ko kuma suna tsinuwa suna Allah ya isa cewa an batar da su an yi kaza an yi kaza sanda yake musu wazi ba za su ji ba Allah shi kyauta ina ganin bari mu saurara anan saboda ƙuriyar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi babu shukrul mar'ati li zawjiha shi ma wani abu da yake ma mata yanzu wahala cewa na gode ala saka da alkhairi za mu ji zai kawo mana hadisin ummu zar'in ko shine za mu zo mu ainihin ji shi a gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته